mai leƙen asiri ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi safar yana cikin bulagurwa fajalasa inda ashabihi ya tahaddasu sai ya zauna cikin abokanansa sahabansa yana yana yana magana da su sun man fatala to ya san wannan ayin ne jasus ne da ya zo ya shagalta da maganganu da suke da sahabansa sai ya gudu eh saboda shi manzo yana ganewa ta hanyar wahayi ne cewa wannan leƙen asiri yanzu wannan jasus ne yana ganewa ya gane jasus ne shi ne ayin kenan to ya shagaltu da magana da sahabansa kawai sai ya neme shi sai ya rasa ya gudu فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه اطلبوه sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemo shi ko ku kashe shi فقتله فقتلته سي سلمى بن أقوى yace sai na kashe shi fa na falani salabuhu sai ya bani ganimar abin da yake cikinsa shi ne salaf kamar yadda na faɗa wa fi riwayatin a wata riwaya fa qala man qatala man qatala rajula sai ce wane ne ya kashe wannan mutum ayin din eh fa qalu suka ce ibnu al-aqwa ibnu al-aqwa ne فقال له سلفه أجمع shi yake da salafinsa ma'ana ganiman da yake jikinsa ajima gaba ɗaya ajima din kalima ce ta tauhidi aga rabbika da nas'alannahum ajma'ina ko kuma fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un aga ana tahdidi da shi shi kadai ana kuma hada shi da kullu shi kadai yana tauhidi da shi kuma ana hada shi da kullu in abin mufrad ne ajma in muannas ne jam'a jam'a an abdullah bin umar radiyallahu anhu anhuma qala بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد manzana sun sallama ya aika sariya zuwa nashi sariya ɗin shi ne rundunan mayaka wanda za a tura su wani doke bantacce a istilahin malaman sira shi ne duk wani rundunan jihadi wanda ba manzo Allah da kansa ne jagoranta ba shi ake cewa sariya in sun ce gazuwa suna nufi wanda manzo da kansa ya jagoranta ka saboda yawancin yaƙi shi baya da tare ake fita da shi ibn hisham yake cewa manzo da sallama yayi yaƙi da kansa yaƙi ashirin da bakwai wanda kuma ya tura aka yi to yaƙi arba'in da bakwai shi ne adadin yakunan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa a tsawon shekara goma saboda ba a yi yaƙi ba sai da aka je madina kaga kam an yi an sha gobe su ai kana da arba'in da bakwai kana da ashirin da bakwai kaga kana da wajen nawa saba'in da uku kenan yaƙi saba'in da tsakanin wanda shi ya yi gazawaci ashirin da bakwai da wanda ya tura aka yi arba'in da bakwai عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بأس رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها يتسينا فتا تاريد ومن سرية فأصبنا إبلا وغنما سنك سامو غنيمة راقما لتماكي فبلغت سهماننا اسم عشر بعيرا تصم تصم wanda kowa ya samu ya kai raƙumi goma sha biyu wani fada na rasulun da ya sallama sallama ba'iran ba'ira bayan wannan goma sha biyu kuma manzo sallama ya ƙara mana raƙumi da ɗaya kenan kowa ya tashi da raƙuma goma sha uku kenan kenan tamfizin na fardin ana cewa ƙarin ganima bayan an ba ku ganima a ƙara عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان لكي هل كان جهادي أقوي معاهدة shine a yi yarjejeniya cewa ba yaƙi kwanaki kaza watanni kaza shekara kaza to an yi haka duk wanda ya warware ya kawo hari kafin wannan lokacin da wuce to ya yi gado ya yi gado ma'ana ya yi yaudara ya yi yaudara ya ci amana shi gadar din dama wato bidu ne na ahad kamar yadda hulf misali bidu ne na wasu kamar haka ne yarjejeniyar zaman lafiya ba ya ki kai kaza ba to duk mutumin da ya ce ya yi haka to za a mishi tuta da za a fargashin shi a dukiya shi ne idan Allah ya tara mutane farko da ƙarshe farko da na ƙarshe za a ɗaga wa duk wani radiri duk wani radiri tuta sai a ce wannan wannan tutan shi ne tutan cin amana ko yaudaran wani dan wani wanda shi da kafirai sun yarjejeniya kuma ya zo ya saba saboda haka idan musulmi su kai alkawari a kan zaman lafiya ba yaki to zaman to sun cika an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان wata mata an same ta a wasu yaƙe-yaƙen da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi a an same ta a kashe an kashe ta sai annabi sallallahu alaihi ya yi inkari wato kashe mata da yara a yaƙi ba a kashe yara ba a kashe mata sannan ba a kashe dattijawa mata ɗin in sun yi tsamarar yaƙi sun shiga takobi za ka ce su haka da tijawa in suna da hibra wanda abunsu ne kafirin suke samun dabarun yaƙi aka tabbatar da wannan za ka ce su amma yara ɗin ko da an ga in takobi a hannunsu to ba za ka ce su to akan wannan ne abin da suke cewa kanun haq wai doka na majalisar ɗinkin duniya ko security council su ma sun haɗu a kan wannan in za ku za a yaƙi kar a kashe mata kar a kashe yara kar a kashe sofi har sun yi shekaru ma duk wanda ya wuce shekara ko arba'in da biyar ne ko hamsin ne kar a kashe shi yanzu duk wannan an saba duk wani abin da su suka zauna suka tsara wa kansu cewa dokokin duniya to sun saba shi ko ɗaya ba wanda yanzu america ko majalisar dokokin duniya ko security council da ake faɗa ko mahakama mahakamatul jinaya kotun duniya duk babu duk wannan suna wa yahudu aiki ne kan yahudu zai abin da ya ga dama kashe yara ya kashe mata ya kashe su gidaje shi ba doka a kansa kai kuma da zarar ka yi wani abu don a ce ke ce hakkin dan adam ke ce hakkin yara ke ce hakkin mata ko a ce kai baka demokurafiya to duniya duniyar yau Allah subhanahu ta'ala ya fallashe ta an san akan wanne irin siyasa a yi duniya duniya take gudana saboda haka da abubuwan da suka rubuta da yawa daga ciki na musulunci ne amma ba sa aiki da shi duba dai manzo da ya ga wannan matar an kashe ta sai ya ce wannan bai dace ba ya yi inkari عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف بن زبير بن بن زبير بن عوام شكيا شكيا القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل احمد Abdurrahman bin Auf da Zubair bin Awwam sun koka wa manzo sallallahu alaihi wasallama alqam wato farfata wanda yake yake damun su saboda shi galibi kura ko datti wato ko tsawon tafiya yake kawo shi farakasa lahu ma fi kamisi hariri to sai ya ba musu rufsa ya ba su dama da sa riga na hariri fara'aituhu alaihi masa na gari kan da su na ishi ana tsimani suna sanye da shi saboda shi sun ne da shi farkwata ba zai iya zauna a ciki ba kenan a bisa darura shi ne ya musu ruksa kamar yadda ake cin mushe a bisa darura عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كانت أموال بني النظير مما أطاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم ينجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب ya ce dukiyoyin banu nabi su ne yahuda wanda sun sallar sallama ya yaƙe su wanda suratul hashiri ya sauka a kansu mimma afa Allahu ala rasulihi daga cikin fai'i ma'ana dukiyan ƙasa wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba wa manzansa mimma lam yunji fil muslimin alayhi bi khairin wa la kusan an yi ma ta'arifin me ake nufi da fai'i ne shine sai inda musulmai ko da dawakai ko da rakuma ba su sha wahala ba suka samu ba su sha wahala ba suka samu to shi ne ake ce mishi sai ma'ana duk wani kuɗi da ka samu ba tare da wahala ba yanzu kamar fetur da duk abin da ake tacewa a jiki a ƙasa a nigeria fai'i saboda ba yi wahala ba ne aka yi aka samu Allah ne ya ajiye a ƙarƙashin ƙasar ƙasar mu da shi ne bai gidan yasa an ce ijaf din wato sukuwa sukuwa tafiya da sauri shi ne fama aujaftum alaihi min khairin wala rika khail da doki rika kuma ana nufin raƙumi ne saboda asali larabawa in sun ce rafi suna nufin wanda ya hau rakun wanda yake kan rakun jami'i kuma arbakabu shi ne wa rakabu asfara min kuka in ka sun ce rafi ba zaidu asali suna nufin zaidu ya hau rakun to ta jawuzan lugawiya ne duk abin da ka hau a ce mishi raki ba din wato ta jawuzan lugawiya a asalin larabci za a ce saka saka zaidu khailan saka zaidun bagla mana kamar yadda mota misali tuka shi ake ba to haka jaki haka albadari haka doki wani yana tuka doki yana tuka jaki yana tuka albadari amma wani yana hawa to rakon asalin larabci kenan tukuna aka zo ana cewa rakiba zaidun khailan wannan laraba ba sa faɗan haka yanzu misali ba zan ce da haltu sayyarata ko da haltu fi sayyarati ba na shiga mota ba a larabci ba shiga ba shiga ba ba a faɗa haka wannan yana ɗaya daga cikin kalmomi na larabci da ake ce mishi tajawuzati asalin ma'anar abin shi a yi amfani da shi a kowanne kawai to shine rikab ɗin lakumi ma'ana duk abin da ba ku yi sukuwa ba ku yi sukuwa ba ku yi yaƙi a kan raƙuma kan dabbobi ba haka kawai a cikin sauƙi kuka samu abin shi ne fai wa kana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khalisan yace ya sun kasance wannan dukiyar na manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam a shekarai ake bi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'zilu nafaqata ahlihi sanatan yana ware abinci ko duk abin da zai dauki ɗawainiyar iyalansa a wannan dukiyan na shekara guda sun ma yaji aluma baqiya fil qura'i wa silahi iddatan fi sabilillahi azza wa jalla sannan abin da ya rage din kuma to sai ya sa wajen kiwota abin da kiwota raƙuma shi ne alkuraɗin in san raƙuma musamman doki to abin da ya rage yana yana sa a kiwata dawakai shine alfura din kenan sannan kuma a siyi makamai uddatan saboda tanadi fi sabilillahi azza wa jalla haka jihadi su wannan ba a bari a kiwata su su koshi saboda in suka koshi ba za su iya yin gudu ba in suka koshi ba za su iya juriya ba to shi da wannan ake sukuwa da shi minal hafiya ila samiyyati wada wanda suna cewa ya kai min biyar ko shida in kama a yanzu ne duka ya zama cikin gari cikin garin madina duka wajen wa ajira malam muzammar min saniya ila masjidi bani zai ko zuraik wanda kuma ba ramammu ba ne ma'ana ƙosassu kenan shine malam muzammar to in za a yi sukuwa da su min saniya ila masjidi bani zuraik wannan tsakanin shi kuma an ce bai wuce min biyu ba bai wuce min biyu ba ma saboda dama su wayannan wato ba su da mu saboda sun koshi sai ake sa sukuwa in za a yi sukuwa na training kenan to daga nan zuwa shi kuma wancan daga haifa zuwa zuwa saniyar wada kalabun umar ibn umar ya ce wa kuntu fi man jirya a na ƙarshen wanda bai wuce min biyu ba ina cikin wanda muka yi sukuwa da shi ma'ana hadisin yana nuna musulmai su kar su zama ragwage wato su dinga yin tireni ba a so musulmi ya zama to rago da shi sa zo yake ware dawakai din zuwa kashi biyu akwai damus ko muzammar da ake faɗa wanda su an musu tireni za su iya sukuwa za su iya juriya saboda ba yadda sun koshi ba wayan nan za a duba manya-manyan mutane masu wayo sai su dinga yin tireni da shi a ce za a haɗa kai da wani a ce a ga wanda zai riga sukuwa gina sukuwa sannan ku yi tafiyan mil biyar mil shida da kai kai da shi kuna jere ku je ku dawo saboda training yadda za ku iya tuka wato doki kenan sannan kuma waɗanda kuma kiwatattu ba su da gudu sai a yi yara ake ɗaurawa a kan su dinga yin training yasa ibn umar bin ce ina cikin yanda ake ɗaurawa ke wannan don ba a so da zama to ragwage akalla a ce ba fata ba wani abu ya taso za ka iya kayan za ka iya guduwa ka tsira akwai wanda saboda ciye-ciyensu saboda rashin training ɗinsu in wani abu ya taso ba za su iya yin gudu ba tare da sun tsaya ba kilomita da yi ba sai haki ya kama su su tsari a ga wannan rabantaka ne saboda haka ko da asuba ne ko wani lokaci da ka ga dama ka dinga fitowa kana gudu ka saba wa ka shi jiki din wato duk abin da bai saba da shi ba zai iya duk abin da baka sabar wa jiki ba ba zai iya yi kuma duk abin da ka sabar wa jiki zai iya yi akwai wani saboda ya sabar wa jikinsa wannan abin inda kai za yi wa abin da za a yi shi mutuwa za a yi ka buga misali da masu rasul sai ka ce ma anya kuwa suna ma suna da rai kuwa mutum kamar karfi a daga yi sama a buga shi kasa kuma ba zai mutu a shaƙe shi a dake shi a dake a dake shi ba zai mutu ba to shi ya sabar wa kansa din haka ya yi training akan haka zai iya ɗaukan ƙarfi ya dinga dukan jikinsa dinga dukan jikinsa ya yi jina jina likitansa ya zo ya yi tanci na shi ya warke to irin wannan dukan da ya wa kansa nan ya sha wahala ne to na kai masa irinsa to babu mai same shi to haka Allah ya yi dan adam duk wani abin da kai training dan adam zai iya yi shi ta nan ne ma ƙiran ɗan adam ya bambanta da kowane irin halitta har ake cewa ɗan adam zai iya zama kowane irin dabba to shine ana qala sufyan sufyan yace min al-hafiya ila samiyat al-wada khamsatu amyal aw sitta yace daga hafiya din zuwa samiyat al-wada din kamar da muka ce hanya ce samiya ta kan dutse wada ana nufin inda ake tsayawa a rakiya yace mil biyar ne ko mil shida domin saniyatul wada daga saniyatul wada din kuma la masjidi bani zuraik din milu yana cewa mil ɗaya ne mil ɗayan kuma a kilomita ne wato zai kai kusan kilomita biyu bai kai ba ma kusa saboda mil arba'in da wannan na kasar na kasar farsa na farsa a ko arba'atu ba na kasar ba to arba'atu burdu kowane burdu kilomita ashirin da biyu ne kenan burdu ɗin to zai baka a kilomita tamanin da takwas shi ne ya isa ƙasar arba'atu burdu kilomita tamanin da takwas in kai tafiya misali kilomita tamanin da takwas zuwa tara to za ka yi ƙasar shine arba'atu hududin kenan hududin kenan in amin ne ba mil arba'in da takwas ba to wani mil arba'in da takwas ba kamar wannan ne عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة sana falan yujisni fil muqatila yace an an fito da ni an nuna an nuna wa an nuna ni ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranan da za a je yaki Uhud ina da shekara goma sha hudu manzo bai yi ijaza ba da izinin a saka ni cikin mayaka ba wa uritu alaihi yawmul khandaq وانا وانبه خمس عشرة فأجازني رانا دا زاجي اياكي قندق lokacin shekara ɗaya kenan tsakaninsa da Uhud ina da shekara goma sha biyar sai ya yi ijaza na ya bani ya ce a sa ni cikin mayaka shi ne mashadi na farko da Abdullahi bin Umar na halatta kenan wannan yana nuna maka yaro mai shekara goma sha biyar ya balaga ma'ana haddin balaga a shekaru shekara goma sha a wannan hadisi aka gane saboda ba za a ba shi ijazar da yaƙi ba saboda yara ba a sa su su yi shekaran su goma sha biyar shi ba yaro ne وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم النفل من فرس سهمين للرجل سهما من زال رسول صلى الله عليه وسلم ياي كسوان غنيمة شيني نفل doki zai ba shi kaso biyu mutum kuma a kaso ɗaya misali in ka yi jihadi a kan doki na doki kashi biyu naka kashi ɗaya kamar yadda ake a gado duk da kan musu da hajji kusa ya yi namiji a ba shi kaso biyu mace a ba ta ɗaya to doki kaso biyu mutum kuma kaso ɗaya saboda shi dokin abin da yake ci ya yi hukunci abin da mutum yake ci kenan dawakan ma da suka je aka yi jihadi da su suna da kaso a gani ba saboda haka ne dokin zabawa wanda yake da dokin shi zabawa yana duk wanda yake da doki ya yi jihadi a kan doki yana da kashi uku ɗaya nasa ɗaya na dadin kuma na dokinsa wanda ya yi a kafa kuma yana da kashi ɗaya saboda shi ke ciyar da dawakai ba wa an wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yunaffidu ba'd man yab'athu min as-saraya li anfusihim khassa siwa qasmi amati jayshi manzana sallallahu alaihi sallama yana ba wa wasu daga cikin wanda aka aiko daga saraya jam'i na sariya rinduna na yaƙi wanda muka yi bayani a kai da an fusin wato nasu na daban kenan siwa khasmi amati jaishi wato banda kason da ake ba wa dukkan mayaka ma'ana idan akwai wani da ya yi wani bajinta wanda ake faɗa ana yayatawa ga wani a wannan yaki ya yi jihadi ya yi kaza ya yi kaza to tsini manzo ya ji labarin ya ce duk a kira su kai ne aka ce ka yi kaza ka ce kaza ne gara kuma goma kai ne aka ce ka yi kaza ka yi kaza gara kuma ahira bayan kason da aka ba su kenan eh shi ne kaso na bajinta yasa wasu wasu ne عن أبي موسى الأشعري أهيل عبد الله بن قيس بنشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا manzo sallallahu alaihi ya ce duk musulmin da ya dau ya nuna mana makami ya dau makami a kanmu baya tare da mu ma'ana hadisin yana nuna musulmai su fada su yaƙi juna كرسي فلا سيأتي جنا عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله أنت يعني صلى الله عليه وسلم mutum yana yaƙi saboda a ce shi jaro ne saboda jaruntaka Mulkacin yana yaƙi hamiya saboda kare ƙabilarsa ko kishin jama'arsa ko saboda kin abin kunya. Ina ce hamiya ka yi wani abu saboda kare mutuncinka ko kare jama'anka saboda dai wani abu dai na abin kunya ka kawar wa kanka shi ne hamiya. Mulkacin riya ko ya yi yaƙi saboda raya. dan a ga a gani ko ba dan Allah ba ayu zalika fi sabilillah wanne ko kowanne yanzu wannan zai zamanto tafarkin Allah ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man qatala li takuna kalimatu Allah hiya al-ulya wa huwa fi sabilillah azza wa jalla duk wanda yayi yaki saboda kalimar Allah ta zama ita ce mafi daukaka wannan shi ne fi sabili layi shi ne mujahidi shi ne yake da lada shi ne in aka kashe shi ya yi shahada amma duk wata manufa da za ka je ka yaƙi a kai ba wannan ba ba ka da lada in kai shahada ba shahada wannan shi ne mizani a wasu rusta an sa a wannan babu da hk lokuta da hk na yanta bayi hadisi na farko an abdullahi رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتقى شركا له في عبد فكان له ما يقدم ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق أعتق وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق من من أعتق شركا في العبد أنت شرك bawa ne na kai da wani ba naka ba ne kai kadai kun haɗu ne kun siye shi to in kun siye shi misali dubu ɗari biyu a ce naka dubu ɗari da hamsin na shi dubu hamsin to ɓangaren naka ɗin ya yi ɓangaren naka ya yi shi ne fakana da ma ya gudu musamman da abdi idan yana da kuɗin da ya kai kuɗin wannan bawa ma'ana wanda ya ce ya 'yantar da nasa kason kasonsa a ce dubu ɗari da hamsin ne bawa an sai shi dubu ɗari biyu to in yana da naira dubu hamsin ɗin yana da shi to dole a takura shi ya cika bawa ya yanzu gaba ɗaya shi ne fakana lahu ma ya bulugu sama da dafu shi ne ƙoruma alaihi za mu shi kima a ce abin da ya rage wanda ba nasa ba ne nawa ne to sai ya ba da abin bawan sanato ya yanka shi ne kuhu ma'alayi kimata ajili ma'ana kimar da zai daidai da tamanin bawa kamar naira dubu hamsin din da muka yi magana a kai fa'uƙiyar shuraka uku hisasu su masu ragowa sai a ba su hisar su kasarsu misali a karɓi dubu hamsin din a gunsa sai a ba su ko a bashi wa aka fa'alayi abdu sai bawan a ‘yantar masa da bawa yadda wala'in bawan nasa shi ne ya ce wa illa idan ba shi da cikon ya ‘yanta nashi kasan dubu ɗari da hamsin ba shi da dubu hamsin din da da za a karɓa bawan ya ‘yantu gaba ɗaya a bawa shi ne dubu hamsin da ga wannan lokaci faƙad ataka minhu ma ataka abin da ya ‘yantar din ɓangaren dubu ɗari da hamsin din ya ‘yantu daga bisani shi bawan wato akwai kason ɗaya wanda shi ya ce shi wanda bai yantar da kansa ba wanda zai ne shi bawan zai nemo naira dubu hamsin ya fanshi kansa a kun wancan zai zama to haka in ka duba littattafan duku za ka samu tafsira tafasi da yawa akan wannan mas'ala عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله shine shigen wancan hadisi ne duk mutumin da ya yantar da nasa kaso shine shiks ake cewa ana cewa shiks ana cewa nasi ana cewa wannan suna da sunaye da yawa da malaman suke faɗa ko hat shi ne min mamlukin daga bawa mallakakke to fa alaihi khalasu kullu fi mali dole ne a yantar da a kubutar da bawan gaba ɗayansa cikin dukiyarsa fa in lam yakun lahu malun idan kuma ba shi da dukiya kullu mal mamluku kimata adli adli anan ana nufin kimarsa daidai kudinsa na wanda ya rage kamar wancan lafazin da ya gabata sai a kimanta summastu'u summastus abdu aw aw summastus ayyalla abda gaira mashkukin alaihi sannan sai a sa bawan yayi kokari yayi kokari a kadan kadan ya biya abin da shi wancan wanda ya yantar da shi ba shi da kuɗin da zai yantar da shi gaba ɗaya to she a yi kiman abin da ya rage daidai abin da ya rage shi ne ma'anar ejil ɗin a nan ko adil to sannan a ce to kai sa ƙoƙari daga sa'a shi ne ustus aya sa'a ne aka gina shi alawajin istaf'ala sai aka gina shi mabniyar da majhuli to sai a ce mishi ya yi ƙoƙari wato gairu mashkukin alaihi ba tare da an takura mishi ba misali a ce wane to kaga an yantar da wane ya yantar da kasonsa wane kuma ya ce ba zai iya yantar da nasa kason ba shi wanda ya yantar da kasonsa a jikinka ba shi da kuɗi inda yana da kuɗi tilas ne shari'a za ta tilasta ta karɓi kuɗin ka zama to yadda ce tunda ba shi da kuɗi shari'a ba zai ba za ta dace da sashi ba to saboda haka to kai ka je ka nemi aikin kwadugo ko wata sana'a wanda za ka biya wanda bai yantar da kai ba a nan ya ce ghairu mashkukin alaihi ba tare da an takura da shi ba za ce misali to duk wata nawa za ka iya kawowa har ka ka shi kanka abin da ya ce zai iya kawo shi za a daura masa ya dinga kawo ya dinga kawo lokacin da ya gama biya shi ya zama yantacce kenan da zarar ka yantar da bawanka ko kasonka to ya yanki to in kana da kuɗi dole ne a cike maka da yantar da shi in ba ka da kuɗi kuma bawan ya biya shi ɗayan to shi ne hukunci ana kiran wannan kitaba akwai ɓangaren kitaba akwai ɓangaren tadbiri da kunce-kunce kala-kala dangane da abin da ya shafi yantar da bawa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala dabbara rajulun min al-ansari ulaman lahu وفي لفظ بلغ النبي صلى الله بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبره معنى wani mutum ya yi tadbirin bawansa gulam yana zuwa ma'ana bawa yana zuwa kuma gulam ma'ana yaro wani mutum ya dabbara bawansa tadbiri shi ne ka cewa bawanka in na rasu kai kayan da zaran ka ji labarin cewa wani ya rasu to shi kenan kai ka zama yantace shi ne tadbir a wani lafazi labarin ya isa mun annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum daga cikin sahabbansa ya yantar da bawansa an duburi shi ne in ya rasu kenan shi ne da wannan salo na yantarwa lam yakun lahu malu ba shi da wani dukiya gauru ban da wannan bawa fa ba'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi samani mi'ati dirham sai manzo ya siyar da bawan dirhami 800 summa arsala bi samanihi ilayhi sannan sai ya aika kudin ya aika kudin a gare shi da ke shi ka'idan shi tadbiri lokacin da kai tadbiri tadbirin bawa cewa in na rasu in na rasu kai yantace to akwai tafasi cikin tafasi din za a iya saka bawan cikin wasiya hukuncin wasiya sai a duba kudin bawa ya kai sulusin abin da ya bari ya kai to idan ya kai sulusun abin da ya bari sai sulusun sadin sai ya yanto in bai wuce sulusi ba sulusun sai ya yanto idan kuma ya wuce sulusi to iya sulusun ya yanto sannan iya abin da ya rage din to a wannan lokaci ya zama to bawon magadansa misali idan bawon kamar kudinsa dinari dubu uku ne ko dirhami dubu uku ne to abin da shi mamacin ya bari shi kuma dinari a gaba ɗayansa dinari dubu uku ne ko dirhami dubu uku ne to shi bawon an yantar da ya yantu daga dinari dubu ɗaya ta gane su da sun kenan ya yi su saboda a ce daban da wannan bawan ba shi da wani to su da sun sa to kenan shi bawan ana binsa za a bi shi dinari dubu ko dirami sai ya zama to gado to wannan shi ne abin da yake nufi to daga nan ne insha Allah subhanahu wataala za mu rufe wannan karatu da kusan shekaru nawa na tunawa muka fara karatu littafin da tsaka amma akwai wasu tarajum daga baya ban manta ba akwai abdulrahman bin bakrata akwai kuma ɗan uwanshi ubaidullahi bin bakara zuwa mana a wani hadisi ne yawa ga shi nan ubaidullahi bin abin bakrata abdulrahman bin abin bakrata za mu tarjama su tabarrukan a bisa muna cikin da muka fara kai sai rufe amma mun yi dace a bulagurin da rana khalifa ya yi ya dawo da muna cewa za mu daga rufewan saboda sai ya zo alhamdulillah ne shi wanda suka tala ya kawo shi babu waɗanda suka rike waɗanda ba zo suka jama ba duba waye da waye na san akwai abdurrahman bin abi bakrata akwai ubaidullahi bin abi bakrata kuma akwai hani bin niyar hani bin niyar al-balwani hani yana mujalladi na duba duwan da ba musu tarjama ba yawa hani bin ya yawa ku duba hadisin babi na ta'ziri hadisi la yujladu fawqa ashrati asrafin illa fi haddin min hududillahi a wannan hadisi balawi albalawi kawo shihani bini nayar albalawi ya ce abu burda al'ansari filkuna ya ce a duba kuna shi ne zai ba ka